إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن من نعم الله علينا نعمة اللسان الذي به يتكلم الإنسان وبه يتفوه بالبيان قال جل سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فباللسان يعبر عما في الضمير وقد قيل قديما المرء بأصبريه يقول زهير بن أبي سلمى وكائن ترى من سامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصفه ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم فاللسان له إيجابيات وسلبيات حكي أن اللقمان الحكيم أمره سيده بذبح شاء فقال له ائتني بأطيب عدو منها فأتاه بالقلب واللسان ثم أمره بمثل ذلك يوما فقال ائتني بأخبث عدو منها فأتاه أيضا كذلك بهما فسأله لم فعلت ذلك فأجابه فقال هما يا سيدي إن صلها لأصلح وإن فسدا لأخبث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وفي حديث معاذ كف عليك هذا فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه فقال معاذ يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال صلى الله عليه وآله وسلم ثكلتك أمك أيكب الناس في النار على وجوههم أيكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال الشافعي عليه رحمة الله احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثوبان فهذه من سلبياته وأما إيجابياته فمنها كثرة الذكر فعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال إن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأكبرني بشيء أتثبط به فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فاللسان سيد الأعداء ورائدها فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح ابن عادم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أخرجه الترمذي وصححه الألباني اللهم احفظ قلوبنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصاعب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل اللهم الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله اللهم أئمتنا وولاة أمورنا وجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فحفظ اللسان واجب على الأعيان قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر falyaqul khairan aw liyasmut dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa yana daga cikin ni'imomin Allah da ya a gare mu ni'ima ta gabar harshe harshe da shi ɗan adam yake magana da shi ɗan adam yake bayyanar da damuwoyinsa da saƙon da zuciyarsa take ƙunshe da shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ar-Rahmanu allama al-Qur'an, Ubangiji kenan mai rahama mai jin kai, na daga cikin rahamarsa da jin kansa ya sanar da ku al-Qur'ani. Kalakal insani wanda shi ya halicci mutum, wa allamahu al-bayan kuma ya sanar da shi yadda zai yi bayani na damuwoyinsa da saƙonnin da zuciyarsa take kunsa da shi na yadda ko rashinta. Hakika harshe da shi ake isar da saƙon da zuciya ta kunsa. Hakika malamai suna faɗa cikin karin magana na larabawa tuntun tale-tale suna ce almar'u bi asgaraihi ɗan adam kimarsa ko faɗuwarsa da ɗayan ƙananun gaɓɓai ne guda biyu da suke tattare da shi. gaba ta farko ita ce zuciya gaba ta biyu ita ce harshen magana zuciyar da za ta kunshi kuduri harshe kuma da zai bayyanar da sakon da zuciyar take kunshe da shi zuhairu dan abi sulma ɗaya daga cikin mawakan larabawa yace wa ka in tara min samitin laka mu'jibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi yau so da dama zaka ga abun magana ko kaga mutum yana burge ka yana baka kai to amma ka sani ɗaukakuwar darajarsa ko faɗuwar kimarsa yana cikin maganar da za ta fito daga bakinsa sai ce lisanul fata nisfo harshen mutum shine rabin darajarsa ko shine rabin mutuntakarsa da kamalarsa wa nisfun fu'aduhu cikon rabin nasa kuma shine zuciyarsa da abin da zuciyar take kunsa da shi walam yabqa illa suratul lahmi wad dami idan ka kwashe waɗannan abubuwa guda biyu daga cikin ɗan adam to sauran tarkacen nama ne da majina da gurin guntsi da jijiya da ɓargo da kashi da sauran dangin tsokoki luqmanul hakim a wani kaulin an ce bawa ne kafin a bashi yanci ya zama mai cin gashin kansa wata rana mai gidansa ya ce da shi lukumanu yanka min dabba ina so in ci sai yanka masa akuya da ya yanka akuyar sai ya ce mai gida an gama yankawa sai ya ce to kawo min mafi kima da darajar tsokoki a jikin wannan dabbar kila ka yi tunanin kafa ta gaba ko ta baya ko ka yi tunanin kwakwalwa ko dai kai tunanin wata gaba daga cikin gabbai wanda ita akuyar take kunshe da shi da lukumanu ya tashi kawowa sai ya kawo zuciya da harshe bayan kwana biyu mai gidansa ya sake cewa yanka min akuya ina so in ci nama ya sake yankawa sai ce da shi to kawo min mafi munin tsoka a jikin wannan dabbar domin a farko ya ce ya kawo mafi kyau to yanzu kuma yana so ya kawo mafi muni har ila yau sai Luqmanu ya sake kawo zuciya da harshe sai mai gidansa ya tambaye shi yace ya a karan farko na ce ka kawo mafi dadi kuma mafi tsarkaka da da daraja na tsokokin da ke jikin wannan dabba ka kawo min zuciya da harshe yau kuma na ce ka kawo min mafi muni mafi kazanta da tur da alawadai na tsokar da ke jikin wannan dabba kuma ka sake kawo min zuciya da harshe sai ya ce haka ne ranka ya dade domin zuciya da harshe in suka yi kyau babu abin da ya kai su kyau a jikin ɗan adam in kuma suka lalace to babu abin da ya kai su lalacewa da sharri a jikin ɗan adam ko a jikin dukkanin mai rai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi gaskiya yace ala ku saurara ku ji inna fil jasadi mudgha lalle a gangar jiki akwai wata tsoka bata wuce a sa ta a baki a tauna ta ba idza falahat idan ta gyaru salahal jasadu kulluhu dukkan jiki zai gyaru wa idza fasadat idan kuma ta lalace ta gurbata fasadal jasadu kulluhu dukkan jiki zai lalace zai gurbace azala ce ala ku saurara ku ji wahiyal qalb wannan tsokar ita ce zuciya gyaruwar dan adam yana da alaka da gyaruwar zuciyarsa gyaruwa ta addini da gyaruwa ta lafiya lalacewar dan adam da ɓalɓalcewarsa da tarwatsewarsa yana da alaƙa da tarwatsewar zuciyarsa, tarwatsewa ta lafiya da tarwatsewa kuma ta addini. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisin Mu'azu, bayan ya gama wa Mu'azu bayanai sai ce da kai to ka kiyayi wannan. Ya ce da Mu'azu, ka kiyayi wannan sai manzon Allah ya kama harshensa da kansa ya nuna wa Mu'azu a matsayin misali. sai mu'azu ya yi mamaki ya ce ya rasulallah a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bih yanzu abinda muke faɗa ma za a kama mu da shi mana maganganun mu Allah madaukakin sarki yana rubutawa kuma zai gina mana hisabi akai kyawawan su ya bamu lada munanan su ya mana hisabi ya mana ukuba mu'azu da bai dauka cewa magana tana daga cikin abin da za a yi hisabi akan ta ba tsammanin sa kadai sai aiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sakilatka ummu kai canka mahaifiyarka tayi wabinka ayakubbun nasa fin nari ala wujuhihim shin akwai ma abin da yake sa mutane su kifu a cikin wuta akan fuskar su aw ala manakhirihim ko akan karan hancin su illa hasaidu alsinatihim face sai abin da harasan su suka girba mana yana daga cikin abin da yafi komai saurin kai mutum cikin halaka da bala'i da wuta shine maganganun da mutum yake yi waɗanda suke jawo masa fushin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yaso da dama mutum yakan faɗi kalma yana ganin ba komai bace amma sai ta fusa ta Allah sakamakon wannan kalmar sai Allah ya jefa shi a cikin wuta ya zaman shekara 70 shekara 70 irin ta lahira da haka wannan yake nuna mana hadarin magana da kuma hadarin harshe ga dukkanin dan adam sai yayi takatsantsan game da wannan shi yasa bahaushe ya hikimar zance yace baki shi ke yanka wuya yaso da dama zaka faɗi maganar da in baka yi wasa ba a sanadiyar ta sai a sanadiyar ta sai a sare kanka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan Mu'azu game da wannan kuma ya faɗakar da shi Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yana cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thuban ka kiyaye harshenka ya kai dan adam kada ka bari ya cije ka domin harshe bakin kumurci ne a tattare da kai guba da dafin da yake da shi ya mafi na bakin maciji wasu masu hikima suka ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya harshe sai da ya sa masa makarai da matsarai ya sanya masa haƙora sannan kuma ya sanya leɓe sama da ƙasa ya lullube shi alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn da ka harshe yana da matukar hadari a lokaci guda kuma yana da yana da alkhairai masu tarin yawa wannan kadan ne daga cikin sharrance sharrancen harshe abinda muka yi misali da shi na daga cikin sharrin harshe cin naman mutane gulma kenan annamimanci kazafi faɗar ƙarya shaidar ƙarya da duk ire-iren waɗannan abubuwa wanda kowannensu musulunci ya masa tanadi na musamman ta fuskar hana yinsa da kuma hukuncin da ake wa wanda ya kasassabar aikata shi. To sannan yana daga cikin alkhairai na harshe, idan mutum ya lura ya fahimta Allah maɗaukakin sarki ya bashi gaman katari da dacewa ya yawaita zikirin Allah da harshensa, ya yawaita karatun alkur'ani da harshensa, ya yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da bakinsa, ya yawaita istighfari da harshensa. hadisi ya zo cikin sunan na Imam Tirmidhi da waninsa daga Abdullahi dan Busur Allah ya kara masa yadda yace wata rana wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah inna shara'i al-islam qad kafurat alai lalle shari'o'in musulunci sun mun yawa kullun a ce kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza a aikata kaza kar a aikata ni wannan umarni da hanin yayi mun yawa menene abin da zai taimaka min wajen in ji saukin yin abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi la yazalu lisanuka kada ka bari harshenka face yana danye da yawan ambatan Allah domin yawan motsa harshe shi yake sa gudanar yawu matukar yawu yana gudana to baki ba zai bushe ba to da ka karka bari bakinka ya bushe ka ja kawai kai shiru a'a ka rinka yawaita ambatan Allah kullum harshenka ya zama yana motsawa yawunka yana gudana saboda yawan ambatan Allah subhanahu wataala wannan ko shakka babu yana taimakawa wajen duk wani umarni da Allah ya ce ayi sai kaga yana maka sauki wajen aiwatarwa duk wani umarni da Allah ya ce a bari sai kaga yana maka sauki wajen kaga ka dena saboda ka kusanci Allah ka saba da shi ta fuskar ambatansa fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana na daga cikin abubuwan da suke saukakawa bawa hisabi su sa ya samu gara basa ta nauyin mizani a gobe kiyama ya shiga aljanna cikin sauki shine yawan ta ambatan Allah wanda wannan ambatan Allah harshe shine kashin baya shine wuka da nama shine uwa uba wajen taimakawa wajen a gudanar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu ga su da saukin fada akan harshe ga su da nauyi idan an je auna su a gobe kiyama a ma'aunin ayyuka a lahira sannan ga su ubangiji mai tausayi da jin kan bayi yana matukar son su shine fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim daka ya yan uwa mu sani harshe shine shugaban dukkanin gabbai wajen jan su ga aikata alkhairi ko kuma jansu da jefa su cikin bala'i da fadawa cikin halin kakanika yi hadisi ya zo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan ɗansa kuma Sheikhul Albani yace hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza asbaha ibnu adam duk lokacin da dan adam ya wayi gari fa innal a'ba'a kullaha takfuru lisana dukkanin gabbai sai sun rinka jan kunnen harshe su ne masa kashedi suna tsoratar da shi suna nuna masa hadarin da zai iya kai su in bai daidaita ba sukan ce da shi ittaqillaha fina ka ji tsoron Allah game da mu domin kai ne sitiyari sai inda ka juya zamu bi ka fa in fa in istaqamta istaqamna matukar ka daidaita to mu ma zamu daidaita wa in wajajta wajajna matukar ka baude ko ka karkace to mu ma zamu baude kuma zamu karkace kamar yadda kai zaka ya ƴan uwa mu sani cewa harasan mu amana ce Allah subhanahu wataala ya bamu ubangiji bai bamu so don mu yi abin da muke so ko muka ga dama da su ba bai ba mu su don mu faɗi abin da muke so a lokacin da muke so kuma muka ga dama ba a Allah ya ba mu su ne na farko don ya ni'imta mu da su harshe Allah ya baka shi ne a matsayin ni'ima domin akwai wasu da yawa daga cikin bayi wanda Allah bai ba su ba akwai kurame a cikin mu akwai baibaye a cikinmu akwai waɗanda Allah ya jarabce su da wata larura ga harshen amma kuma baya musu aiki irin wanda ake yi na magana da shi amma kai Allah bai haɗa ka da wannan larurar ba bai sa ka yi wani haɗari harshenka ya datse ba bai sa ka samu wata matsalar da baka iya furta magana ba sai ya baka dama ta kai magana to amma ka sani wannan maganar da kake yi ubangiji subhanahu wataala yana kula da ita mala'iku suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da dan adam zai furta Allah madaukakin sarki ce face dama da hauninsa akwai mala'iku guda biyu raqibun atidun raqibun atid kowanne mai lura kuma baya rabuwa da kai duk inda zaka je kuna tare wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle ku sani a tattare da ku akwai masu rubutu manyan bayan Allah na mala'iku gwanaye wajen iya rubuta dukkanin abin da bawa yake aikatawa da umarnin Allah ya lamuna ba tafaluna duk abin da kuke aikatawa suna sane kai hatta da maganganun da kuke faɗa ubangiji yace am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun tsammanin su wai ba ma jin sirrin su da ganawar da suke da junan su da tattaunawa a boye abin ba haka bane Allah yace hatta ‘yan aikenmu suna nan a kewaye da su kuma suna rubuta mana dukkanin abin da suke aikatawa. Za a je ranar alkiyama a fito maka da ayyukanka, a fito maka da maganganunka, ka ga bala'i da sharrin da ka girba wa kanka, ka rasa yadda za ka yi da kanka kuma magana ta riga ta kare. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. kowane ɗan adam sai mun rataya masa jakar ayyukansa a wuyansa kuma a ranar lahira za mu fitar masa da littafi wanda zai riske shi ana bazo shi ana miƙo shi ana watso shi ta fuskar mala'iku kuma za a ce da shi karanta littafin ka yau kai da kanka za ka yi wa kanka hisabi wa wudi alkitab ubangiji ce za a da littafi fataral mujrimina mushfiqina mimma fi zaka ga waɗanda suka yi wa kansu suka sassaba suka aikata miyagun laifi suka saki bakinsu suka sakarwa kansu linzamin maganganu suka yi ta faɗa abin da suka ga dama a duniya game da kansu game da Allah game da addini game da bayan Allah kubutattu da haka kowa zai gani ga maganar da ka faɗa ga abin da ka shaida ga abin da ka furta ga abin da kai wa wani kage ko kai wa wani shari ko kai wa wani kazafi da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce za a ce da kai iqra kitabaka karanta littafinka abin da ka rubuta shi zaka tarar ba abin da za a ƙara maka ba abin da za a rage maka zaka ji mutum yana cewa ya laitana ya wailatana mali hadal kitab kai can mu wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha karamar kalma da matsakaiciya da babba duk bai rage ba sai da ya tattara ubangiji ya ce wa wajadu ma amilu hadira saboda duk abin da suka aikata sun tarar da shi a halarce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta ɗaya daga cikin bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Muslim yace atadruna manil muflis kun san wane ne wanda aka yi wa tsiya aka yi wa gwanjo aka yi wa fallasa aka yi wa terere aka yi wa bankada ya tsiyace ya talauce ya lalace sahabbai suka ce al muflisu fina man la dirhama indahu wala mata matsiyaci a wajen mu wanda bai da taro bai da sisi bai da wata kadar a zo a gani bai da komai sai manzo Allah ya ce la almuflisu fi ummati matsiyaci cikin al'ummata wancan matalauci ne amma matsiyaci mai ya'ti yawmal qiyama shine wanda zai zo ranar tashin alqiyama bi salatin wa siyamin wa sadaqa yayi azumi yayi sallah yayi sadaka amma duk da haka tsiya tana tare da shi arzikin lahira bai wuce waɗannan abubuwan ba amma shi gashi da su amma sunansa matsiyaci sai manzo Allah ya faɗi illar yace wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qazafa hadha wa sakfaka dama haza wa akala mala haza matsalar shine duk da kai sallah duk da kai azumi duk da kana ta zuwa aikin haji kana ta zuwa umra amma hirar dandali hirar kan titi gulma duk ta cinye ladan ka je umara sau goma ka zagi ne Allah ya kwashe ladan umarar ya bashi kura da shan duka gardi da kwashe kuɗi daka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a zo a ranar lahira ya zagi wancan yayi wancan sharri yayi wancan kage yayi wancan kazafi fa yukhadhu min hasanati sai a rinka diba daga ladaddakin sa domin a lahira babu sulhu a lahira babu biya da wani abu sai da ayyuka fa inna ma hiya alhasanat was sayiat ko dai kyawawan ayyuka ne naka diba a ba wani ko a debo a baka ko munana naka a ɗiba a ɗora wani saboda ya zalunce ka ko nasa a ɗauko a ɗora maka saboda kai ka zalunce shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka za a rinka zuwa ga waɗanda ya zaga ga waɗanda ya wa kage ga waɗanda ya wa sharri ga kuma sallah ga azumi ga zakka Allah kuma baya zalunci kuma waɗannan waɗanda ya zaga yayi wa sharri yayi wa kage ko ƴaƴan cikin sa ne sai ya biya su dan ba za su yafe masa ba domin ba a yafiya a lahira a duniya ake yafiya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka za a rinka diban kyawawan ayyukansa ana biyan mutane a biya wancan yayi wa sharri a biya wancan yayi wa kazafi a biya wancan yayi wa yarfan siyasa a biya wancan yayi wa kaza yayi wa kaza yayi wa kaza fa in faniyat hasanatuhu da haka za a yi ta biya sai ladaddakin sa sun kare kuma bai gama biyan ba zanubin yana na manzo Allah ce idan aka kai ga haka ukhizat min sayyiati hadha sai a rinka ɗebo zunuban mutane fa tutrafu alaihi ana dora masa thumma yutrafu fin nari sai a jefa shi a wuta bai sha giya ba a duniya amma takamar yana sallah yana azumi yayi ta zagin mashaya giya ya dauka dan yana sallah yana azumi ya halatta ya zagi kowa wanda ba haka ka'idar rayuwa take ba to da haka sai a rinka dauko zunubin shan giya su shi ana dora mai zunubin zina su shi ana dora mai zunubin kaza shi ana dora mai idan kaga mutum yana ba daidai ba in ba za ka iya masa nasiha ba ja bakin ka kai shiru la tuzhiri shamatata ala akhi fayu'afihi Allah wa yabtalik dan wane yana ba daidai ba ba ci akai ka kafa dandalin hirarsa ba da gulmarsa da cin namansa ba in ba kai wasa ba dan akuya garin barbara zai komo da ciki ciko zai biyo jattai Allah madaukakin sarki ya tsare mu yayin uwa masu albarka mu sani cewa kiyaye harshe wajibi ne akan kowa fardu ainin ne kowa sai ya tsayi da haka domin duk wanda bai yi ba sharrin da bala'in kuma akan sa zai kare shi yasa manzo Allah ya ba mu ka'ida man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya to ya rinka tantance maganganun sa in ba alheri ba ja bakin ka kai shiru shi yasa aka hakaito daga cikin magabata akwai waɗanda suke ɗaukar irin farin dutsen nan wanda ake ce da shi kwan mayu wanda ake samu a cikin yashi sai su sa a bakin su dan ya danne musu harshen su hikimar haka saboda kafin su yi magana sai sun tsaya ciro dutsen to kafin su ciro dutsen sai su tuna me ma yasa muka sa dutsen a bakin mu ai dan mu yi wa bakin mu linzami ne to yanzu maganar da zamu faɗa shin alheri ce ko ba haka ba in alheri ce sai su cire dutsen sai su faɗa in kuma sharri ce sai su bar kayan su wannan yana taimakawa wajen su sarrafa harshen su domin yana daga cikin gabban da suka fi komai saukin motsawa a jikin dan adam shine harshen sa kana iya samun mutum duk jikinsa baya motsi amma harshen sa yana motsawa to da haka suna yin haka ne don su tarbiyantar da kansu don su lizumta wa kansu ladabin magana da sanin me za su faɗa yayin uwa a wannan wata da muke ciki 28 ga wannan wata za a ɗauke takunkumin 'yan siyasa na kamfen wanda mun sani yana daga cikin mafi sharrin hanyoyi da take sa mu ci mutuncin junanmu mu yi wa junanmu sharri mu yi wa junanmu kage mu yi wa junanmu kazafi mu ci mutuncin masu mutunci mu yi sharri ga wanda muke so mu yi wa sharri mu yabi wanda muke so mu yaba dan ra'ayi shine hanyar siyasa da hujjar cewa constitution ya ba da damar faɗar albarkacin baki to ko da constitution ya baka damar faɗar albarkacin baki ubangijin sammai da ƙasai shi kuma ya sa maka ka'ida wa ya kamata ka bi ka'idarsa kuma Allah baya ɗauke ka'idarsa dan za a yi campaign a Najeriya baya ɗauke ka'idarsa don za ka tallata ɗan takararka baya ɗauke ƙa'idarsa don kana so ka tallata jam'iyyarka ƙa'idar Allah tana nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wallahi duk abin da zaka faɗa Allah sai ya rubuta maka mala'iku suna nan suna kiyaye maka kuma mu sani yana daga cikin hanyar da aka yake mu da ita musamman arewacin Najeriya aka zubar da mutuncin masu mutuncin cikin mu aka zubar da kimar masu kimar cikin mu muka zama muna zama kara zube ita ce hanyar kamfen ɗin siyasa a zagi malami a zagi basarake a zagi mai mulki a zagi kowa ba wani mai kima ba wani mai daraja ba haushe kwaye karin magana ya ce ko a gidan giya akwai babba ko mun haukar mahaukata za ka samu sun san darajar mai daraja amma abin mamaki da hankalinmu da addininmu da sanin ya kamatanmu amma mun zama muna rayuwa ka annahum humurun mustanfara farrad min qaswara kai ka ce jakuna ne wanda aka tarwatsa su aka firgita su saboda zaki mayunwaci ya biyo su babu girma a cikinmu babu kima a cikinmu babu mutuntaka a cikinmu musamman in magana ta biyo akan ra'ayi na siyasa sadaka ya ƴan uwa miwa kanmu da kanmu karatun ta nasu miwa kanmu da kanmu hattara ba mu kadai ne ƴan Najeriya ba ƴan kudancin Najeriya duk wani abin da ake takama da shi a Najeriya sun fi mutum gajiyarsa amma suna morar siyasar nan sama da duk yadda muke morarta ko da namu ne shugaban kasa sai sun fi mu mora saboda sun riga sun mana shiga sassafe to amma suna bin ka'idoji na mutuntaka na girmamawa a cikin su akwai manya akwai masu fada aji akwai waɗanda in suka ce eh eh din ce in suka ce a'a a'a ce didda ba musulmi bane su didda suna da karancin tarbiyya amma kuma suna da hankalin da yake hanga musu yadda za su rayu su rayuwar duniya ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun domin sun san duniya ba za ta yi da haka ba ba yadda za a yi kace babu babba kowa zaka iya cin mutunci kowa zaka iya wulakantawa saboda jam'iyyar ka ta siyasa to me kai kenan kai shiririta kai hauka kuma in an ce da kai mahaukaci ka ji haushi alhalin kuma mahaukaci din ne kai domin duk mai hankali da tunani ya san cewa Allah bai yi mutane daidai ba ya yi waɗansu masu daraja ya yi waɗansu masu ƙima kuma bahaushe ya ce ana barin halak ko don kunya mana ko daidai ne a siyasance wane ya faɗa ka faɗa amma a hankalce bai kamata wane ya faɗa kai ka faɗa ba da yawan waɗanda ake gaya musu irin wannan ake jan hankalinsu akan irin wannan yanzu ba za su fahimta ba amma akwai lokacin da za su fahimta yanzu kana yaro ne ɗan bana bakwai kana ji da karsashin balaga baka san kima ba baka san daraja ba saboda yanzu baka da ita amma sai nan gaba akwai lokacin da zaka yi kuka in yaro karami ya taso ya maka irin abin da kake wa manyanka a yau Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisantarta Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi a duk inda suke ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke Allah madaukakin sarki ka yaye mana kuncin rayuwa ka yaye mana kuncin duniya Allah ka yaye mana kuncin kabari Allah ka yaye mana kuncin azabin lahira Allah madaukakin sarki ka riko da hannun shugabanninmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah madaukakin sarki ka sa musu tausayin mu a cikin zukatansu Allah mu kuma ka sanya mana yi musu biyayya da kaunar su cikin abin da bai saba maka ba Allah madaukakin sarki dukkaninmu mabukata ne kai kake da abin da bukata baka da bukata Allah ka biya mana bukatunmu Allah dukkaninmu masu nema ne kai kake da abin nema baka nema Allah ka wadata mu Allah ka ɗaukake mu kar ka kankasar da mu Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka yi mata albarka Allah yan kasuwan mu ka sa musu albarka Allah ma'aikatan gwamnatin mu ka sa musu yakana da tsoronka ka sanya musu amana Allah madaukakin sarki ka game mu da rahamarka Allah madaukakin sarki ka ba mu damuna mai albarka Allah duk inda ake fama da ambaliyar ruwa Allah madaukakin sarki ka yaye musu اللهم على الآكام والضراب والبطون وبطون الأودية ومنابت الأشجار Allah madaukakin sarki ruwan nan akai shi dawa ruwan nan akai shi cikin duwatsu Allah ka kai shi inda muke da bukata bayan damuna ta wuce dan ka adana mana shi Allah madaukakin sarki rashin tsaro da muke fama da shi a wannan kasa musamman bangaren mu na arewa Allah madaukakin sarki ka kawo mana aminci Allah ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka yaye mana dukkanin fitina ka yaye mana dukkanin damuwoyi Allah waɗanda suke kokari ba dare ba rana na sai sun ga sun kunna fitinar wutar fitina a cikinmu ya ubangiji in suna da rabon shirya Allah ka shiryar da su idan ba su da rabon shirya ya ubangiji ka kame mana hannuwarsu ya ubangiji ka hukunta su da hukunci irin naka Allah ka isar mana daga makircin su ka isar mana daga sharrin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم